بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, yammacin juma'a 22 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2023 daga ajinmu na fasl sheikh al-albani lil usul muke da kowa barka da warhaka kamar yadda muka saba a ainihin wannan aji namu muna karatu ne daga littattafai mabambanta waɗanda suka shafi galibi ulumul ala da sauran ilmomi na addinin musulunci amma a yau za mu ɗanyi wata 'yar dajiya ƙanƙanuwa kamar da muka saba a lokuta mabambanta don tattauna wata 'yar ƙadiyya a taƙaice wannan ƙadiyya kuwa mun mata take da alkhilafu fil islam alhudud wal adab wato wasu daga cikin ladubban saɓani a musulunci watakila mai mata kasar biyu zuwa uku insha Allah wannan matsala za mu yi ne kamar ɗan takaitaccen bayani akan wasu tanaje-tanaje da malaman fikihu da malaman usulul fikihi da sauran malaman musulunci suka yi game da abin da ya shafi saɓani ko kuma yadda ake manajin yadda ake mu'amalantar saɓani a cikin musulunci. wannan zai zama kamar wato wani tunawa ne ko faɗakarwa ga kan mutukuna kafin wasu ire-irenmu ɗalibai ko ‘yan uwa ko ahalus sunna ko duwan wanda yake da ta cewa a wannan harka ta addinin musulunci wannan takarda asalinta wasu kwashe-kwashe ne da na yi daga wasu wurare na har haɗa su don tayar da wannan takarda mai shafi shida ina jin a ranar sallah da ta wuce na rubuta ta ranar karamar sallah ina jin ba na manta ba haka ina zaune ne tunanin eh ga shi dama ɗaya ga watan shawwal a 1444 to a cikin rubutun yake cewa min al-ma'lum anna al-hukma ala shay'i far'un an tasawwuri abu ne sananne cewa yin hukunci cewa kaza halas ne kaza haram ne kaza daidai ne kaza ba daidai ba kaza hasanun ne kaza qabihun ne wannan sune al-ahkam to yin hukunci a abu reshe ne an tasawuri bayan fahimtarsa shine ma'anar tasawur bai yiwa kai hukunci wa abinda baka fahimce shi ba abinda baka san hakikanin sa ba zaka sai in ka fahimci abu ka san hakikanin sa sannan za ka yi isdarin hukunci a kansa don haka malamai suke faɗa wannan ka'ida cewa alhukumu alashai'i far'un an tasawuri wa min thamma to daga nan ne fa alaina qabla al-khawd fi adab al-ikhtilaf fi al-islam an na'rifa an na'rifa bil ikhtilafi wa ma yattasilu bihi min mustalahat so kafin mu kutsa cikin magana akan ladubban da musulunci ya tanda game da sabani yana da kyau mu yi ta'arifi mu san menene sabanin da shi kanshi kalma al-ikhtilaf da kuma sauran wasu kalmomi masu daukan irin wannan ma'anan kal khilaf wa ilmu al-khilaf wal jadal wa ilmu al-jadal wash shiqaq wannan kalmomin suna zuwa dan bayani akan sabani ko sabawa ko rikici akan sabani ko fahimta wal ikhtilaf lughatan huwa adamu al-ittifaq aka ce saɓani shine kishiyan rashin saɓani wattasawi da rashin daidaituwa wal khilaf wal mukhalafa kadhalika su waɗannan biyun duka ma'anar su ɗaya da al-ikhtilaf da al-khilaf da al-mukhalafa da al-ikhtilaf dukan su ma'anar su kusan guda ɗaya ce wa yumkinu al-qawl bi anna al-khilafa wal ikhtilafa lafzani yuradu bihima mutlaqul mutlaqal mutlaqul mughayara في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف wato za iya cewa sukan zo da ma'anar samun bambanci tsakanin wasu mutane ko guda biyu ko fiye da biyu a cikin zancensu ko ra'ayinsu ko yanayinsu ko tsarinsu ko matsayin da suka ɗauka game da wani abu wa amma inda al-fuqaha fal ikhtilafu aw al-khilafu huwa wujud ta'addud ta'addud ara'i al-mujtahidina wa ahli ar-ra'yi fil masail allati yarid lam yarid fiha dalilun qat'i agu malaman fiqhu wannan shine ta'arifi takaitacce game da sabani shine a samu ra'ayi fiye da daya na malamai masana ko masu fada aji akan matsala kwaya daya wanda babu dalili yankakke akan dole zama ra'ayin ya wuce guda daya ko masu fadan shi masana ne wanda suka kai su fada kun tana yin magana mal albani yake a ce an yi sabani ce wani da yayi magana wani ya mai rashin kunya so daya ya isa ya fada da sunan ilimi ɗayan kuma bai kai wannan matakin ba to wannan ba saɓani ba ne wannan reni kenan kamar yadda misali ake amala yakan yi kwatance idan mai gida ya ce ga miyar da za a yi almajirin gidan ya ce bai yadda ba sai ogiya da ce to ni kun sa na a cikin confusion nawa zan ji kaga ba zai ta faɗa haka ba ko dan ba saɓani ba ne wannan yawwa to irin haka din wa yusta'malu al-ikhtilafu aidan fi qawlin fil qawli mabni ala dalilin ana kuma amfani da lafazin al-ikhtilaf wajen wani zance wanda an gina shi akan dalili wato sai inda dalili lianna mahall al-ijtihadi al-mu'tabar huwa ma yataraddadu bayna tarafayn dan wurin da ya halasta ayi ayi ijtihadi har a kalli masu ijtihadin a ga kokarin su shine aka samu wato wani hukunci wanda yake kai kawo tsakanin abu biyu ko dai halas ko haram an rasa wani za a bi ko da kyau ko ba kyau ko karɓaɓɓe ko ba a karɓa ba ya zama dalilan suna rawa ƙafa tsakankanin waɗannan hukunce guda biyu wa ya zaharu fi kulle wahidin min huma qasdu shari wanda hukunci ko manufar shari'a tana iya bayyana a cikin ɗaya daga cikin su al ithbat fi ahdihima a ɗaya gefe an tabbatar da abun wan nafyu fil akhari a ɗayan kuma an kore wannan ul'awwal allazi ya kunu fihi lakhtilafu khaliyan fihi an dalil yusamma ilmul khilaf wancan na farkon wanda kwata-kwata babu dalili shi ake cewa ilmul khilaf wannan uthani ya kunu albayth fihi mujtahidan usuliyya na biyun kuma wanda ga dalilan amma wajen yi ma dalilan hukunci ne aka bambanta mun gane akwai matsalar da ba ta da dalili tsayayye abin ya faru bayan zamanin samun dalilai ya wuce to yanzu sai dai malamai su yi ƙoƙarinsu su yi ƙiyasi su kalli wasu ƙawa'i da amma da sauran abubuwan da suke hukuncin su ko kuma matsalar da tana da dalilin amma wajen tantance hukuncin da dalilin ke bayarwa wani lokaci za ka ga da mai cewa a ɗin da mai cewa a'a duka dalilansu na soshin iri ɗaya ne amma kowa akwai abin da ya tsinkaya a cikin nasa ala samun gane wancan na farkon wanda babu dalili shi ake cewa ilmul khilaf wannan kuma na biyu wanda akwai dalili amma wajen a hukunci da za a bayar bisa dogaro da dalilin yana bambanta shine zaka ji ana cewa malaman malamai mujtahidai sun ce malaman usuli sun ce wai da kana shiqaqu marfudan kullu yayin da ya zama ashiqaq sabani wanda zai ja ga zuwa ga rikici wannan abun korewa ne gaba ɗayan shi marfudan kullau fal ikhtilafu wal jadalu minhu al maqbul wa minhu wa minhu al mardud amma sabani na ra'ayi sabani na fahimta to shi a cikin shi akwai wanda za a iya karba ko kuma wanda za a iya wurgawa akwai wanda shari'a tana tana condoning din sa ko kuma wanda shari'a take wurgi da shi amma sabani wanda zai ja ga rikici gaba ɗaya wannan ba a karban shi kwata kwata فأما المقبول من الاختلاف فهو المضبوط بضوابط بالضوابط الشرعية من الاجتهاد وسرق النية والتجرد sabanin da shari'a take iya karba kuma ta ta baiwa masu yin shi uzuri shine wanda yake yazo cikin ka'ida da shari'a ta tsara na farko ya zama akwai al-ijtihad kokari a ilmance wato mai maganar ya kai malami wanda ya isa ya magana wasu dikin niyyati kuma ya zama dan Allah yake iya da kyakkyawan niyya ta neman gaskiya ta neman tsaida addini watajarrud kuma ya tsaraitu daga son zuciya daga ta'assubanci daga neman sai ya burge daga neman sai ya kada wane da ire-iren su wa hadha idan mutum ya zama irin wannan yusabu alaihi al-insan mutum zai samu lada walau waqa'a fil khata'i koda kuwa ƙarshen hukuncin da ya yanke kuskure ne koda a shar'ance an aka kalli abin za a ga bai dace da daidai ba to yana samun lada tunda ba san rai yayi ba ba da gangan yayi ba ba jahili bane shi ba neman suna yake yi ba liqauli sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah yana cewa idza hakama al-hakim fashtada thumma asaba falahu ajran idan mai hukunci yayi magana ya dace da daidai to yana da lada guda biyu wa idza hakama fashtada fa akhta falahu ajrun wahid idan ku yi kokari wajen hukunci sai bai dace da daidai ba yana da lada daya muttafaqun alaihi min hadisi amr ibn al-as radiyallahu anhu wa amma al-ikhtilafu ghayr al-maqbul shi ko wanda shari'a bata condoning bata karba fa huwa nashu an anil hawa shine wanda yake tasowa daga san zuciya al-mudil san zuciya irin mai batarwa dinnan la an taharri qasd ash-shari' ba wai kokarin gano me shari'a take nufi me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da maganan ba bittiba'il adilla ta hanyar bibiyan dalilai ba wala ya kunu sadiran illa an ahalil ahwa dama irin wannan sabanin na nemo rikici wanda ba dan neman gaskiya ba to duk masu yin shi dama masoya zuciya ne wai za da khala alhawa idan ko son zuciya ya shiga adda'ilal mutashabihi wal akhdhi sai ja mutun zuwa ga daukan zance wanda yake mai harshen damo zance wanda yake birgiman hankaka ya aiki da shi ba zai aiki da zance sadidi ba dan ba gaskiya yake ne ba hirsan alal ghalaba zai dinga yin haka ne dan a ce shi ya ci nasara wadh-dhuhuri dan a ce ya bayyana ya samu shahara bi kamatil udhr dan ya tsaye da uzuri wa yu'addi bi dawrihi ila al-furqa kuma irin wannan sabanin shike jawo rabuwa al'umma wa taqatu da wato bambantuwa ya zama an ja layi ba ruwan wani da wani an kori wani daga kungiya ko daga masallaci an kwace mukamin shi an kwace matan shi an daina sauraren shi an goge kasuwan shi wani a cikin takabo babu a gaisuwa da juna ba a bin sallar juna da sauransu wa hadhihi ashiya'u naha anha dinul islami as-samih waɗannan kwa ubane da musulunci ya hana su wato rabuwar kai da adawa da gaba da al'awal adawatu wal bagba da adawa da keta da gaba duk wannan musulunci ya nasu haisu kala ta'ala saboda Allah yana cewa a cikin sura Ali Imran wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana Allah ya ce mutane mutanen Madina particularly cewa ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba kuma ku tuna ni'imar Allah a gare ku ta haɗin kai da ya ba ku bayan da kun kasance abokan gaban juna sai gashi kun wayi gari cikin ni'imar Allah kun zama ƴan uwan juna waqad jaa ash-shar'ul hakimu bi hasmi maddatil hawa shara musulunci ta zo da yanke kauna yankan baya ta yi kokarin ta yanke duk abin da ya shafi son zuciya wa idza sara al-hawa بعض مقدمات الدليل لم ينتج من إلا ما فيه اتباع الهوى إن يضمنا أتشكين wasu daga cikin abin da za a dogara da su a matsayin dalili akwai son zuciya muqaddimatul dalil shine ababen da kake kake dogara da su kafin ka yanke hukunci a matsala abin da za a kalla nassi abin da za a kalla na ka'ida ta musalahul hadis ta usulul fiqh ka'ida ta gwara dalilai ko makamantansu don ya zama a cikinsu haddason zuciya yana cikin abin da kake karkata zuwa ga yanke hukunci sakamakon shi ce to babu abin da zai biyo baya sai bin zuciyar ba za ka yi bin dalilin ba ba za ka fi mukhalafatun da shar'i kuma akwai sabawa shari'a cikin haka mukhalafatun shar'i laysat min ash-shar'i fi shay'in in ka sabawa shari'a kuma to kaga baka dace da abin da ake nema addinin ta ba gashi kuma ka zo kana aikin addini na'am wannan kamar mukaddima ne sai wata bugu akan dawafi'ul khilaf me ke jawo mutane su yi sabani menene abin da ke jawo sabani wannan akwai kuskuren bugun inji da yace al-asla al-aslu ne babu abin nan dan gyara shi daga baya insha Allah al-aslu fil khilafi marfu'an kenan bayna banil bashri annahu tabi'atun jibilliyyatun lam tazal mawjudatan fin nas ya kamata tun farko mu fahimci cewa shi sabani a tsakanin ƴan adam wata ɗabi'a ce da Allah ya halicci ƴan adam a haka tunda ya halicce su ya halicce su tare da ɗabi'ar sabani qala ta'ala Allah yana cewa walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in a cikin suratul hud Allah ya ce walau sha'a rabbuka da Allah ubangijinka ya so da ja'alan nasa ummatan wahidatan da sai ya sanya mutane su zama iri daya gaba daya komai nasu da kalar su da tunanin su da yadda suke kallon abubuwa sai Allah yi su iri daya gaba daya amma Allah bai so haka ba sai Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabb su mutane ba za su gushe ba suna yin sabani sai abinda Allah ubangijinka yayi tausayi akai wato tausaya musu kasi saɓani ko ya tausaya musu bayan sun yi saɓanin ya gafarta musu ko ya tausaya musu bayan sun yi saɓanin ya tsare su daga consequences ɗin saɓanin yana cikin ma'anan illa man rahima rabbuk ko dai Allah ya musu gamdakatar saɓanin ya ƙi aukuwa a wani lokaci ko a wani wuri ko kuma ko da ya auku Allah ya kau da kai ya gafarta musu laifukan da suka yi a cikin sabanin ko kuma koda ya karbu Allah ya tsare su da iyawarsa da rahamarsa daga tabi'at daga abinda a ɗabi'ance ya kamata bi bayan sabani shine rikici da fada da yaki da gaba da sauransu ko mun gani yana cikin illa man rahima rabbuk sai Allah ya ce wa lidhalika khalaqahum kuma hakan Allah ya halice su tare da ɗabi'ar sabanin tare da sanye musu rahama din wata mat kalimatu rabbika la amla an da jahannama min jannati wal nasi ajmai Allah ya riga kalmarsa ta riga ta cika alƙawarin sa ya tabbata cewa sai ya cika a ainihin wato jahannama da aljanu da mutane Allah ka tsare mu daga cikin wanda za a cika jahannama da su walakin hunaka dawafi'u thanawiyya tad'u ila al-khilaf bayan wannan dabi'ar da Allah ya halicci mutane akwai kuma wasu asbab waɗanda a ɗabi'ance su ne suke kaiwa zuwa ga saɓani daga kama Allah ya ƙaddara ruwan sama zai zuba amma ko su ɗabi'u na yau da gobe da Allah cikin hikimarsa yake sa sai sun faru ruwan yake sauka addafi'ul ladhi yumlihi hawa akwai dalili na saɓani wanda son zuciya ne ke kawo shi wato son zuciya shi kanshi dalili ne na kawo saɓani falhawa matsiyatul kufur kuma san zuciya shine abin hawa shine behikul na kafirci walin hiraf shine behikul na karkata wa fi hadha yaqulu Allahu azza wa jalla jalla wa ala afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun Allah yana zargin masu bin san zuciya yace to haka za ku kasance duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da zuciyoyinku ba sa so sai ku girman kai wani abin ku kafirce mushi wani kuma annabin ku fara ya kashi wani yana cikin suratul baqara Allah ya sake cewa a cikin al-an'am qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idhan wama ana minal muhtadin Allah ya ce ka ce musu ba zan bi son zuciyarku ba in ko na bi son zuciyarku to hakika na bata ban zama daga cikin shiryayyu ba Allah ya sake cewa cikin suratul sad wala tattabi'i hawa wala tattabi'il hawa fayudillaka fayudilluka fayudillaka an sabilillah yana ci yana yana yana ma annabi abin nan Dawud ne ko ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi fa'kum nas bil haqqi wala tattabi'il hawa kar ka sake ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah sai ya batar da kai daga tafarkin Allah haka nan Allah ya sake cewa wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm da dama daga cikin mutane suna halaka wajen bin son zuciyarsu ba da ilimi kaga duk wannan ayoyi sun zo ne a cikin wato siyaki na zargin son zuciya da nuna yin Allah wadare da shi don na cewa wani abu ne mai halakarwa don na cewa wani abu ne mai kika kafirci da tabewa in ka dunkule sai ce wa mujmalil qawli fil hawa annahu mufsidun li kulli shay' in ka dunga za ka yi cewa ita son zuciya wato wani abu ne wani fasatare ne mai ɓata komai da Allah ya ce wala witta ba alhaqa ahwa'uhum la fasadati samawati wal ard wa man fihi la witta ba alhaqu ahwa'uhum da a ce wato gaskiya za ta biye wa sar zuciyarsu Allah ya ce to da samai da ƙasa su lalace gaba ɗaya sotul mu'minun ko wa min thamma to daga nan ne sai a ce fal ikhtilafun nashi'u anil hawa mudirrun wa murdin wato shi a sabani wanda zai taso ya zama dalilinsa son zuciya ne to mai cutarwa ne kuma murdin wato mai karkatarwa ne mai kayar da kafan mutane ne idh huwa nashi'un an hubbin nafsi dan zai zama kenan san kai ne kowa yana yi ne kawai dan kanshi wal itizazu bizati da jiji da kai min ghairi haqqin wala hudan ba tare da gaskiya ko shirya ba wa yumkinu raddu khilafi ahli al-milal wan nihali wa du'ati al-bida'i fi ad-din azza wa jalla ila afatil hawa gabaki daya sabanin da ya shafi ƙungiyoyi da addinai da bid'o'i da duk wata hanya ko wani tafarki na bata wato ka dauka tun da kan khawarija wanda sune farkon ƙungiya ta bata a musulunci har zuwa ƙarshen ƙungiya ta bata wanda sune jama'ar dujal to babu wata ƙungiya ta bata a tsakanin wannan ƙungiyoyin sai ka tarar cewa a cikin abin da ya kai ta gabata akwai son zuciya da khawarija da mu'tazila da jabariya da rafida da qalaqatu da kowa idan ka bincike su zaka iya dunkule asalin dalilin da yasa suka halaka zuwa ga cewa son zuciya ne kai su da haka ana cewa yan bid'a ahlul ahwa mabiya san rai wato su ba dalili suke bi ban kaga sun sun dauko aya ko hadisi to ya dace da abin da ransu yake so ya dace da abin da kungiyar take goyen baya to shine za su yi tashabbusi da shi zaka ga suke wa nasoshi mene dauki daidai wanda ya dace da son zuciyarsu da ra'ayinsu su dauka wanda bai dace ba su watsi da shi ya ci gaba da cewa wa idza kana al-hawa huwa ad-dafi'u ila al-khilafi fa inna dhalika al-ikhtilafa yakunu walida raghabatin nafsiyatin litahqiqi ghardin dhatiyyin aw amrin shakhsi ghayatu hubbul ghalabati ala al-khasm ne wannan al-khasmi aw al-akhd bi-tha'ri minhu fi qadiyatin sabiqa zaka ba ga cewa duk wani sabani wanda ya zama san zuciya ne dalilin sa zaka ga yana haifar da ya haifi ne sakamakon wata manufa a cikin ran mutum da kokarin cimma wata manufa taka ta kanka wanda galibin shi zaka ga kokari ne kawai na cin nasara akan abokin husuma ko kuma daukar fansa saboda ya taba cin nasara akan ka a baya wanda za gani a aikace galibin wanda za ga ya nace akan sabani da wani yana so ne kawai ya kada shi a ce ya kada wani ko kuma ya rama kayan da wane ya mushi ko wane ya taba yi mushi irin wannan rashin mutuncin shi ma yanzu lokaci ne na ya rama kamar da ka san fadan kishiyoyi da mata suke idan suna zama aure wanda babu bin gaskiya a cikin shi kawai sai dai kowa bin sarranta shine damuwarta Allah ka tsare mu wa kad yakunu dafi'u to ka dalili na farko kenan wancan wakad yakunu dafi'u yana iya zama kuma dalilin da zai ja zuwa ga sabani alal ikhtilafi huwa izharu al-ilmi wal fahm akwai wanda yana so a san shi ma ya iya ya sani ya tasa yana neman fa cewa a gane cewa fa shi ma fa ba dama ne akwai zurfin bincike da fahimta da sani wa hadha an-naw'u min ad-dawafi madhmumun shar'an wannan ma abin zargi ne a shar'anci li annahu yu'addi ila dhiya'il haqiqa zai sa gaskiya ta ɓace ta bushe a cikin wannan hayaniyar wa adamul wusuli ila sawabi fil mas'alati al mukhtalaf fiha kuma ba za a kai ga dacewa da sanin meye gaskiya meye daidai a cikin mas'alar sabanin ba lidhalika hadhara anhu shari'u bi qawlihi fi hadisi ka'ab saboda haka ne zaka ga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi tankiya ya ja kunne a cikin wato hadisin Kabu dan Malik inda Tirmidhi haifu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi yana cewa man talaba ilma duk wanda yaje ya koyi karatu li yujari bihi ulama dan ya fara yin kafada da kafada da malamai malamai suna magana shi ma ana so a ji maganar sa in an gayyace su shi ma a gayyace shi in an ba su kujerar umara shi ma a bashi yana so a lissafa shi cikin waɗanda suke stakeholders na harkar malanta auli yumariya bihi sufaha ko dan ya dosa jayayya da wawaye duk wanda ya mishi magana sai ya bashi amsa sa'an shi ne ba sa'an shi bane mai ilimi ne jahili ne wannan shine almumara ma sufaha wawayen gari kuma gane waɗanda ba kowa bane su a harka addini kai kuma da ilimi amma kana neman ilimi ne kawai dan ka tashi su kar a kyale su au yusrifu bihi wujuhan nasi ilai ko mutum ya nemi ilimi dan ya karkato da zukatan mutane ya zama shine ake saurare nabi ya ce adkhalahu Allahu nara Allah zai shigar da wannan mutumin gidan wuta agwani ya da haɗari ƙwarai da gaske Allah ya kyauta wannan hadisi ya tabbata walahu shahidun an ibn umara inda ibn maja wa hunaka dafi'un na uku akwai kuma wani dalili yumlihi alhaqu wanda neman gaskiya ne take sa mutum ya kai ga yin sabani huwa alladhi la yakunu lin nafsi fihi hazzun aw lil hawa sultanun shine wanda mutum ba dan neman wani abu na kansa yake sabanin ba ba kuma don son zuciyarsa watakila ma ya saba ma wanda ya saba ma wan ba tare da cewa ya san wancan din na da ra'ayi sabanin nashi ko kuma koda ya sani bai nufaci hakan ba huwa qa'imun 'ala al-ilmi wal mantiq wanda sabani ne da ya gina akan ilimi da sanin tsarin yadda ake tafiyar da ilimi wa faradahu aw dafa ilayhi al-iman ba wa faradahu aw ne aw dafa ilayhi al-iman kuma abin da ya tarsasa wa mutum ko ya jashi zuwa ga wannan sabanin shine imaninsa ya gasgata abin da yake akai fa mukhalafatu alil imani li alil kufri washirki wan nifaqi wajibatu alal misali mu musulmai mu mu'minai wajibi ne akan mu musabawa kafirai da mushrikai da munafikai a aqidan mu da tunanin mu da mazhabin mu da tauhidin mu da da komai namu kaga ba muna yin mana saba musu kawai dan mu ji dadi bane a dan addinin mu ne yace mu saba musu wala yumkinu lil mu'minin muslimin an yatakhalla anha bai wa musulmi ya wofanta daga sabawa kafirai da munafikai da mushrikai aw yad'u li izalatiha kamar da bai yiwa ga wani musulmi ya kira zuwa ga cewa a kauda sabanin da ke tsakanin mu da arna wannan shine mafarar rikici akan interfaith domin interfaith kira ne zuwa ga kawar da sabani a cikin ɗaya daga cikin halat ɗin shi akwai kira zuwa ga kawar da sabani tsakankanin addinai abinda yake ce ma wahadatul adiyan ko wannan wani abu ne mai zaman kanshi yace fi hadhihi alhal li'anna al-ikhtilaf fi hadhihi alhal sadahu al-iman wa lahmatuhu al-haq domin sabani a irin wannan yanayin abinda yake jawo shi shine imani kuma tsokar sa ita ce gaskiya wannan na uku kenan ko na hudu wa hunaka khilafun yataraddadu بين ال... الحمد لله الحمد لله وهناك خلاف يتردد بين المدح والذم akwai kuma sabanin da yake kaiwa ya kawo tsakanin shin wannan sabanin abin ayaba ne ko abin a zarge shi huwa al-ikhtilafu fil umuri fil umuri al-far'iyya shine sabani akan ababe wanda suke rassa wanda suke rassa ne a cikin addini allati tataraddadu ahkamuha baina ihtimalatin mutaaddidatin wanda hukunce hukuncen suke kaiwa su kawo tsakankanin ababe masu yiwuwa fiye da daya ya tarajjahu ba'daha ala ba'd amma wasun suna fifitan wasu min mithli al-ikhtilaf min mithli ikhtilaf al-ulama fi intiqad al-wudu'i min ad-dam al-kharij min al-jurh kaman sabanin malamai akan shin idan jini ya fita daga jikin gyambo ko ciwo a jikinka shin wannan yana karya alula ko baya karyawa wal qai'ul muta'ammad wal qai'il muta'ammad da kuma idan mutun ya kakaro amai shin hakan na karya alula ko baya karyawa da, da, sabani misali akan shin mani najasa ne ko ba najasa bane da sabani akan shin an dago daga ruku'u za a sake daga hannu a a a a sa a kirji ko ba za a saka ba da saɓani akan shin a sallar jana'iza bayan ɗaga hannu na farko ana ɗaga hannaye ko ba ɗagawa saɓani akan karatun fatiha a bayan liman da ke karatu a bayyane duk wannan suna nan da yawa waɗanda akwai dalilai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza malamai tun da aka yi duniyar malanta a musulunci har yau ba a warware waɗannan saɓanin ba suna nan a haka duk wanda ya karanta su a haka zai karanta su sai dai shi ya karkati zuwa ga wani abu karkatuwar shi zuwa ga wani abin nan bai kora samu sabanin nan duk wanda zai karanta yanzu misali ya rajata akan cewa to shi yana ganin a ci gaba da karanta Fatiha a bayan liman ko ka a ci gaba da karantawa bai isa ya ce wannan magana da yi ta gintse sabanin ba domin wani kuma zai karanta gobe ya karkata zuwa ga akasin nashi ko sama da nashi ko ƙasa da nashi kisa kaga duk sanda suka maimaci wannan masail din sai ba sa rasa zuwa da irin wannan tattaunawar to irin wannan tattaunawa ita ce ake so mu koyi ya ake yin ta ilmanci domin mu tsakani da Allah mu na ce muna nufin mu Hausawa mu musulmai mu ƴan Najeriya mu ahlus sunna mu mutanen da muke rayuwa a wannan zamanin a yanzu shekarar da nake magana 2023 ko 1444 galibinmu ba mu san ba mu san ɗabi'ar yadda ake wani sabanin ba ko kuma ko da mun sani a in theory ba ma iya aikatar da ita in practice in abu ya zo na sabani wanda duka galibi za ga ba sa wuce wannan da'ira ba sa wuce wannan da'ira gaba ɗaya saban da ake rigima a yi ta fitina a kansu ba sa wuce wannan azumin azumin situ shawwal sunna ne ko bid'a a cikin nan ne domin malamai ne suka faɗi wannan haɗuwar juma'a da idi ya za a yi arfa ta faɗo ranar kaza wasu kuma sun ce ranar ne su goma ga wata a wurinsu za su yi layya ko ba za su yi ba in sarkin musulmi ya ga wata dole ne kowa ya azumi ko ya ɗauka in bai gani ba wani ya ce ya gani ya za a yi ba sa wuce duka irin waɗannan abubuwa amma in ta faru sai ka ji gari ya yi ɗumi malam inda ka san gidan biredi dum haka ai ta hayaniya ai ta cin mutuncin juna ai ta jifan juna da kalmomi marasa kyau wanda kuma ka je ka karanto a cikin littafan da aka dawwana wannan sabanin ba za ka ga wani abu irin wannan magana wato kenan mu ne muke fassara maganganun da irin wannan ɗabi'ar ko mun gane ko da za ka ga irin wannan maganganun za ka ga malamai suna kirga wannan a matsayin wani abu ne da ya deviating daga daidai wato ana samun malami ɗaya biyu wanda yake da kaushin hali wanda ya zo magana zai kausasa amma sai kaga sauran malamai suna cewa wannan abin da wani yake ba fa haka yake to mu kuma sai zama dukkan mu ne muke da kaushin halin dukkan mu ne ko mafi yawan mu ne muke da kaushin halin kuma wannan kaushin halin sai ga muna yin shi har a mahallin da bai dace ba ma'ana limani malami mai wa'azi malami mai huduba mai karantarwa mutum dattijo da shekaru masani wanda an tabbatar mai ilimi ne duk kowa kana iya samun shi a cikin irin wannan zamiyar har ta zame mana kamar gama gari kamar kuma daidai har da wani in ya ce ba haka ake yi ba sai a ce matsoraci ne ko bai san ilimi ba ko shi ma a mai irin wannan cataka a ce jahili ne munafiki ne makaryaci ne dan bid'a ne duk wani irin kalmomi masu tsada waɗanda kamar yadda nake faɗa ranar mutane suna tsammani idan suna faɗar su da sunan karatu mala'iku ba sa rubutawa ne da sunan zunubi haka muke tsammani in ka zo kana karatu kana ta tsinuwa kana zagi kana ashariya kana cashewa ɗauka kake saboda yanzu sunan abin da kake yi karatu to yanzu ya yi justifying abin da kake ba ruwan mala'iku da kai wallahi ba haka bane jama'a suna nan suna da nasu ma'aunan suna da makin skim ɗinsu da suke aunawa da shi za su ci gaba da auna maka waɗannan kalmomin waɗannan kalmomin ba language ne na ilimi ba language ne na tasha language ne na ƴan caca language ne na ƴan wiwi language ne na ƴan ƙwaya duk wanda da ka aro shi ka zo da shi gidan ilimi to ana nan ana ci gaba da rubuta maka shi da irin wannan da kamar da aka faɗa wani magabaci aka ce wane yana zagin ka ya ce ku rabu da shi littafin ladan shi ne da zunubinsa ya cika shi da abin da ya ga dama to wannan wannan mahallin jama'a shine mahallin dandanan cewa sabani wanda yana iya zama abin yabo yana iya zama abin zargi idan ina ya zama abin yabo in zama kowa ya gina akan fahimtar sa kuma bai aibata dayan ba kamar da sahabbai da annabi ce musu la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani quraiza kowa ya zaba fahimtar sa ya aiki da ita annabi bai zargi kowa a cikin sa ba saboda cikin su babu wanda ya wajjaha wanda kalmar jahilci ko rashin fahimta ko munafurci ko bid'a ko bata ko mun gane wanda suke sallah akan hanya ba su ce waɗancan tariku salatu ba wanda suka tafi ba su ce waɗannan marasa fahimtar magana manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka da ana tafiya wasu na azumi wasu na sha ya halasta wani ya sha wani yayi wanda zai iya yi yayi wa anta sumu khairul lakum wanda ba zai iya yi ba a fa'idatu min ayamin ukhar ko wasu na sha wasu na yi ba wanda suka zargi wasu da wani abu da haka annabi bai ce a wannan bai zama abin zargi ba wannan sabanin bai zama abin zargi ba don ka buga misali a zamanin sahabbai da tabi'ai haka zaka samu amma a zamanin mu fa to shine irin wannan magana da ake yanzu yace haka wa ghairiha da wasun su da yawa suna nan da yawa da yawa wa hadha an-naw'u min al-ikhtilafi kaga wannan sabanin mazallatul aqdami nan ne wajen zamiyar kafa akwai gansa kuka da yawa akwai santsi a wajen anan ake zamewa kamar da dukan mu shaidu ne muna rayuwa muna ganin zamiyar take faruwa ga mutane id min al-mumkin an yaltabisa fihi al-hawa bittaqwa domin anan abu ne mai sauki son zuciya ya cakuɗe da tsoron Allah mutum ne mutumin kirki mai tsoron Allah amma a cikin ran shi kuma akwai son zuciya wannan son zuciyan ko ya sani ko bai sani ba kamar yadda al-allamatul muallimi yake fada Abdurrahman al-muallimi yake cewa idan nazo ina bincike dama abu kaza na san shi ina da wani ilimi akan cewa kaza ne yace wallahi a cikin zuciyata haji nake ina addu'a ina fatan in ci gaba da samun dalilai da suka karfafa abin da riga na sani yace ko da yake in fa na gamu da wanda ba shi nake so ba zan karba amma raina ya fi son na buwancan to wannan abin ɗabi'a dan adam ce dan adam kowanne ya fi son ya bi abin da ya saba da shi bai so ya saki wanda ya saba da shi yana da wahala sakin wanda ya saba da shi to anan ne ake samun cakuɗe ne tsakanin san zuciya da tsoron Allah mutum ya ga abu ƙarara amma saboda yanzu ɗariƙarsa ko ƙungiyarsa ko tafarkinsa ya zo da wannan abun to sai ya kasa saki shi sa kuka ji kwanaki da muke wata magana da kwana na ce to ya kamata galibin mu dinga tana yadda muka dinga zargin wasu ƴan uwanmu akan cewa suna da taurin kai ko takalidanci ko naciya mu dinga tunawa yanzu ma daga musu gaba saboda mu ma yanzu mu yan salafiya nake magana yanzu bayan shekara talatin zuwa da biyar da aka fara salafiyanci aka saba da shi aka fara izala yanzu ran da wani ya gano wani abu da izala ko salafiya suke kuskure ne ba sa saki su ba ba sa saki sai sun ga uwar bari kamar yadda 'yan ɗariƙa da 'yan gargajiya da waɗanda ake ce ma 'yan malikiya su ma ba su saki nasu ba sai da suka ga uwar bari kuna ganewa jama wannan ɗabi'a ita sa haka yanzu na za a zo a ce mana misali irin wannan hijabin da mata suke sawa misali nake a ce ai ba irin shi bane hijabi sam bayan da 'ya'yanmu da matanmu duk sun saba sawa kana ganin zai za mu karɓa da wuri wala ba za mu karɓa ba ba shi zaran nan da muke katuwa nan na ce da muke magana akan ne sunan shi suna ba na ce wallahi ba za a yi suna a gidana ba na na gamsu cewa ba sai an yi ba kawai tunda ba addini ba tunda dai al'ada ce karkarin shi ko to ko da al'ada ce wadda za a iya yi to ni ba zan yi ba saboda kawai ya riga ya shiga cikin mental makeup ya ce wannan abu ba zan yi shi ba ko mun gane yanzu ko da zaka koma kana kana rayuwa cikin mutanen da suke wannan al'ada su ce suna yi sai ka dinga jin abin yana maka nauyi saboda ka riga ka tafi akan wata fikira to haka ne mutane a cikin kowaɗanne fi'at wato mu sanya kafan mu a cikin takalmin su ne mu gane ya suke ji mutum ya koyi qawaidi har zuwa muktasar ka zo ka ce mishi wata wata mas'ala da duk wani littafin sun tabbata ka ce mishi ƙarya ne a duba ina ka ce a duba bulugul maram kuma shi ya gaya da bulugul maram ya koye shi amma ba a nuna mai cewa hadisin nan shine ya soke waɗancan maganganun ba annan mai cewa waɗancan maganganun su ne fahimtar malamai kuma daidai ne to ran da ka zo ka ce mushi a fahimtar malamai in ta saba da hadisi ba a binta sai ga ya mai nauyi haka sai sai ka bashi uzuri yanzu kai ma da naka yi ma nauyi ka kasa bi shine magana Allah ya sa kun gane abin da yake nufi to don haka anan ana samun cakuɗewa tsakanin ilimi a tsakanin hawa da takwa wa dhanna bil ilm da cakuɗa tsakanin ilimi na gaskiya da kuma abin da yake zato ne wato bai tabbata a ilimance ba wal marjuhu bir raji ko a samu cakuɗa ne tsakanin abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba wal mardud wal maqbul ko kuma a samu cakuɗa tsakanin abin da yake an karba da wanda aka tunkuɗe za ga mutum ya rike ra'ayi rabin shi daidai ne rabin shi kuskure rabin shi karɓaɓɓe ne rabin shi abun watsi ne wani sashe nashi yana da dalili wani sashen kuma bai da dalili duk muna samun kama a cikin wannan yanayi wala sabila ila tahashi mazaliki hadha al-ikhtilaf illa bi ittiba'i qawaida tuhtakamu ilaiha wa dawabita munazzama wa adabin muhaimina babu yadda za a yi a tsira daga wannan wato a zamiyar wannan santsin da ake samu a wannan da'ira sai in za a bi wasu ƙa'idoji waɗanda suke an riga an gyara su wanda suke muhukama ƙa'idoji tabbatattu na ilimi da wasu dawabit da wasu tsare-tsare wanda suke munazzama tsararru da kuma wasu ladubba wanda ya kamata su bushe duk abin da rai ya zama duk abin da rai an yi shi bisa ladabi wato sai mun zama kamar gidan soja kaga in aka je ana fareti a gidan soja ga mutane kowa doka ɗaya yake bi kowa umarni ɗaya yake bi kowa tsari ɗaya yake sai ga abin yana da ban sha'awa ya ce ala a cikin sa akwai wanda yake yare kaza ne daban da yaren wani addini kaza daban da addinin wani dadewar shi a soja daban da tawana amma da suna ya bayiri da saboda sa da wasu kaidoji da suke iltizami da su din da ake iltizami da kaidoji za a zauna lafiya kalli titi da ake bi mana saboda iltizami da kaidoji sai a yi tafiya ana zuwa da zaran an kiban kaidojin gosulo sai ya faru wannan ya soko mota nan wannan ya soko can wannan ya soko mashin nan sai da a tsaya a yi tahon ana ihu saboda babu kaida ba ko mun gane to shine irin abin da muke dinnan wala sai yake cewa saboda Allah yana cewa wa illa in ba abu wannan kaidojin ba ta hawala ila sira'in wa shiqaqin wa niza'in sai a kuma zuwa ga sira kokuwa wa shiqaq da rabuwar kai wa niza da hayaniya wallahu qala fi kitabihi wa huwa al-alimul hakim Allah ubangiji ko yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum rihukum kar ku sake ku dinga jayayya da hayaniya sai ku samu failure daga nan kuma duk girmanku da ƙarfinku da kwarjininku sai ya ɗashi a cikin amfal da'iratun dayyikatun ga wani wato wani cycle mai kunci da za mu sa kanmu a ciki walar ragmi min ibahatul islami lil khilafi fi ba'd al umur duk yake musulunci ya halasta sabani a cikin wasu ababe fa innahu dayyaka da'iratahu kathiran amma musulunci ya kuntata farfajiyar sabanin haifu annan manhajar islam ya komu alal ikisami wa tawafuqi wa adam al-ikhtilaf don manhajin musulunci ya tsayu ne akan al-ikisam haduwa guri guda da riko da abu kwaya daya wa tawafuq da dacewa da juna wa adam al-ikhtilaf da gujewa sabani Allah yana cewa wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ba karshen ayat da muka ambata da su farahmatu taqtadi adam al-ikhtilaf rahama tana nufin kada a dinga yin sabani Allah yana cewa walakin ikhtalafu faminhum man aman faminhum man kafar idan aka samu sabani to ba a samu wasu su tsira wasu kuma su su su kafirci Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin dake cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa zaruni ma taraktukum idan na bar ku bance komai akan abu ba ko to ku kyale shi فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم abin da ya halakar da na gabaninku shine yawan tambaya akan abin da Allah ya kyale musu ya musu ahuwa bai ce ga hukuncinsa ba sai su ce sai sun ji hukuncin sannan kuma an gaya musu sai su saba wa magana da aka faɗa wannan ya bi wannan ya kibi wannan ya kaza wannan ya kaza to wannan hanya ce ta halakawa saboda ka yawan tambaye tambaye akan abin da ba shi ne asalin addini ba da kuma a baka amsa kuma ka kasa bi hanya ce ta jawo wa kanka fitina hanya ce kuma ta jawo sabani ka tambaya yau an gaya maka eh ka tambaya gobe an ce a'a sai ka ce to ai sabani ya faru walaqad fahima as-salafu salihu zalika fahadharu min al-ikhtilafi bi kaffati anwa'i salaf sun fahimci wannan matsala da haka suka dinga tsoratarwa akan al'amarin sabani da dukkanin nau'o'insa wa akkadu ala wujubi istinabihi sai karfafi juna akan guje masa ya qulu ibn mas'ud radiyallahu anhu da kai ibn mas'ud yake cewa al khilafu sharr sabani yace sabani sharri ne kamar yadda yake cikin sunan abi dauda lokacin da wazo yabo din nan zasu sallah a makka tare da halifa sayyidina usman wanda abin da yake sunna shine ayi kasum ma'aikata aikin haji ne su za su yi sallah a ainihin mashayar a arafa sai kai sai na usman ya ce shi kuma ba zai kasaru ba shi cikawa zai shi yana daukan kanshi dan maka ne suka ce to amma annabi ma dan maka ne amma a nan wajen kasaru yayi ce to ni ne da ya halifa kuma cikawa zai sai suka bi shi suka yi sallah shine sai aka tambaye su me yasa kuka bi shi bayan kun san abin da ya ba daidai bane shine sai faɗa wani magace saboda sabani shari shi sa ya haƙura da maslaharsa da iliminsa ya ba abin da ya tabbata ba daidai bane dan kai ya hadu kaga in mu ne yanzu masallaci zamu ware ba za mu ta abin shi ba za mu ce wallahi bai isa ba dan me za za za za mu ga wata a ce ba za mu yi ba sai mun jira sarki ba haka muke cewa ba zama kuna lura kuwa shi sa na sha faɗa wannan magana cewa muna yin abin da ni nake kira suna ne selective practice wato addinin zaɓi sanka duk abin da mutum yake yi to sai in dama ya dace da son zuciya shi in bai dace ba to yana wa ɗan adam wahala Allah ka raba mu da fitinar son zuciya wa yakfi li ma'rifati adrari al-ikhtilafi wa khuturati anna nabiyallahi harun alayhi salam addahu akbara khataran wa ashadda dararan min ibadati al-awthan ya ishe ka san abin da ke cikin sabani na jallijogar da ke cikin saɓani shine cewa annabin Allah Haruna alaihi salam ya lissafa saɓani a matsayin abin da ya fi haɗari fiye da bautar gumaka fahina sana'a samiriyu li qaumihi ijlan wa da'ahum ila ibadatihi wa qala lahum kama ja'a fil qur'an lokacin da wannan Musa Samiri ya kera dan maraki dinan daga zinariya ya kirayi mutanansa cikin mutanen annan Musa abu abu ta dan marakin nan yace haza ilahu kuma ilahu Musa fa madha madha fa'ala harun ya haruna ya aikata da'ahum bil mau'izati wal hikma ya kira su ya musu wa'azi kar ku saba mu jira annabi Musa ya dawo fa mastajabu lahu bas amsa mishi ba walamma raja'a Musa gadbana asifa Musa ya dawo tarar da mutanen shi sun koma kafirci ya ji haushi wa shaddada nakira ala akhihi ya tsananta wa dan uwan shi nan ya mai kata kata allazi lam yuridhum yuruddahum an ghayyihim wa kufri me yasa baka dawo da su daga barnar su da batan su da kafircin su ba ma za kana jawabu harun me amsar da bayar qala yabna ummi la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace karka kama ni da laifi ya dan uwana sakin min gemuna uzuri na shine kar in je in raba kansu dan kan na raba kai ne na bari kawai a ci gaba dai na Musa yana ganin da a ce annabi Harun yana ganin da kai ya rabu a ce ga ƴan Musa Samiri ga masu jira annabi Musa to gare ba su duka hada ayi bautan gumakan daga baya a tuba gaba da saboda tsoron abinda sabani zai iya jawa saboda tayu da an rabu din kafin Musa ya dawo sai an yi kisa kuma gani don shi sabanin ba a tsayawa iya shi akwai abin da su biyo baya akwai tabi'at da ke biyo baya da daga sabanin to za a kai ga yaki ne da kisa faj'al harun alayhi salam min khawf al-furqati wal ikhtilaf bayna qaumihi udhran lahu fi adam at-tashdid fi al-inkari a gurin sa wannan shine abin da yasa ya ya takaita bai musu inkari ba وقد قسم السبكي رحمه الله في كتابه الإبهاج الاختلاف على ثلاثة أقسام الإمام السبكي الإبهاج ya raba sabani zuwa gida uku fa kala yace al-ikhtilafu ala salati aqsamin ahaduha fil usul na farko shine a aqida huwa alladhi nassa alayhi al-qur'an shine wanda qur'ani ya hana din nan wala da yace wala tanaza'u da sauransu wala shakka annahu bid'atun wa dalal sabani a cikin aqida bata ne wato ka ware ka kimka bota aqida wanda bata annabi ba bata sabai ba bata ne wa kad yakunu kufran kana iya zama fita daga musulunci wa thani fil ara' sabani na biyu shine game da tunani ko ra'ayi wal hurubi da kuma a lokacin yaƙe-yaƙe wa huwa haramun aidan shi ma haramun ga abin da musulmi suke so a yi ko abin da aka yarjejeniya akai ko aka shawara akai ka fandare ka ce kai ba za ka yi ba wanda hakan zai jawo mutane tawaya ko a ci nasara a kansu ko rashin samun abin da ya dace lima fihi min tadyi'il masalih saboda cikin haka akwai kawo akwai lalata maslaha al'umma mana ce a gari ko anguwa duk an hada kan wani ittifaki ko a cikin wata kungiya ko a cikin wata tafiya wanda akan wani tunani ne da ake so aiwatar kai ko sai ka ce baka yadda ba kamar yadda ce jama'a angon nan muna so za mu haɗa ƙungiyar 'yan banga kowane gida za su ba da dubu ɗaya ƙarshen wata sai kawai ne ya ce shi wallahi ba zai bayar ba to wannan haramun ne irin wannan fanɗarewa al'umma domin zai jawo mutane fitina ne sai ka haƙura ka bayar kai ma yadda kowa ya bayar don a samu maslaha ya ce wa salisu na uku fil furo a cikin fiƙihu kalik tilafi fil halli wal hurma kaman sabani akan cewa kaza halas ne ko haram wa nahwi ma kuma kamantansu wal ittifaqi fi ra'ayi fi hadha an-naw'i thalisi khairu min al-ikhtilaf yace to hatta a wannan na uku ma yafi alheri a samu hadin kai fiye da a samu sabani in ba ya zama dole ba a cikin wani yace halas wani yace haram wani yace ya kamata wani yace bai kamata ba to yafi dacewa kai ya hadu fiye da kai ya gwaru wa idza waqa al-ikhtilafu la mahala فلا بد من التزام الآداب التي التزم بها السلف الصالح wannan shine baitul qasid la dubban da ya kamata a bi tunda sabanin dole sai ya faru shari'a tana cewa kar'ai amma kuma kaddara ta riga fata sai an yi din to idan an zo yi ya za a yi shine dole mu lazimci la dubba wa min al adabil lati iltazamuha annahum idha waqa bainahum al khilafu رغم محاولات تحاشيه سارعوا إلى رد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم daga cikin abinda magabata suke yi da zaran sabanin ya faru bayan sun yi kokarin su gujewa sabani yana faruwa to sai su koma zuwa ga abinda yake cikin alkur'ani da sunna kamar da Allah ya umarni da cewa a koma zuwa ga hakan وسرعان ما يرتفع الخلاف ممتثلين في ذلك قول الله عز وجل da ko sun koma tunda sun yi imani da Qur'ani sun yi imani da hadisi shikenan sai kaga sabanin ya cire an bar sabanin kai ya hadu an koma kan magana ɗaya mai kakkiya suna yin haka a matsayin suna kwatanta aiki da abinda Allah ya ce aiki da shi na faɗin Allah wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا cikin sautin nisa'i Allah yake cewa duk sanda wani abu na aminci ko tsoro ya zo gare shi ya zo gare su to sai ka ji suna yayata shi ina ma da ba za su yayata din ba su mai da shi zuwa ga manzo da wanda suke mazuwa al'amari a cikin su wallahi da za su tarar cewa waɗanda suke da ilimi za su kwakulo musu mai hukuncin wannan abu wato mai kuma idan abu ya faru a yi ta surutu ana ta yayatawa ya yi ta trendin a yi ta sharhi kowa ya tsoma baki kuma ana tsoma bakin saɓanin na ƙara faɗi ne har kuma a dinga gayyata a ce wani ba mu ji magana ka ba su wani ba mu ji sun ce komai ba ana so su ma dole sai sun shiga an ta yi an ta yi ta kwai kwai kwai kwai kwai to me kun ayi wannan a maida abin zuwa ga Allah me Allah ya ce a mai da abin zuwa ga manzan Allah mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a mai da abin zuwa ga malamai masana ma'ana su za su samu mana cikin alƙur'ani da sunna mai Allah yace mai manzo yace kar kowa ya sa baki sai wanda ya sa ya sa baki da an yi haka to da waɗanda suka san Qur'ani suka san sunna Allah ya ba su ilimi da fahimta da dace za su tsamo mana mai hukuncin da ya kamata mu bi Allah ya ce da ba dan falala Allah da rahamarsa ba a sanadiyar irin wannan rashin kan gadan da mutane suke da za a bi shaidan in bayan kadan ba saboda hanya ce ta shaidan hanya ce ta rudani da sabani da fitina da ƙara fadada al'amarin barna a cikin al'umma fa hum yakhda'una li hukmillah su mutanen farko as-salafu salih suna sun kuyawa a gaban hukuncin Allah wa rasulihi da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yusallimuna taslima tam suna yin cikakken mika wuya li'annahum ya'lamuna tamamal ilmi wa yuqina tamamal yaqini annahu domin suna da cikakken ilimi da yakinin cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bai dacewa a ce mu'mini namiji ko mace idan ga zabin Allah ko zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ya zama suna da wani zabi koma bayan zabin Allah da zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga mu a abinda zamu cira anan shine wajibi ne kenan duk wani abu na sabani da ya shafi addini ka'ida a mai da shi zuwa ga alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai masana kuma wannan aikin maidawar su malamai su suke da cancantansu mu ɗalibai mu mutanen gari mu mabiya mu masu saurare mu ƴan ɗariƙawa ne ko jama'awa ne ko magoya bayan wani duk wannan ba aikinmu ba ne aikinmu mu ci gaba da bin wannan goyon bayan da muke yi da da ɗariƙar da muke yi ko ta'asubancin da muke yi abin da za mu iya amma aikin komawa zuwa ga alƙur'ani da sunna da neman hukunci a cikinsu to wannan na malamai ne shi zaka ga da yake ba malamai ne suke yin abubuwan da ake din ba sai ga duk wanda yake surutun bai tsayawa akan wannan kaida kawai dai kokari yake ci gaba da gamsuwa shi kansa sannan ya gamsar da masu bin sa da masu sauraron sa cewa abin da yake faɗa bayan da gaskiya ne saboda haka zaka duk saban da za a gama ana samun karancin cross abin nan border crossing ya zama ni yanzu da ina bangaren A ne in kuma bangaren B wani bangaren B ya kuma bangaren A ana ana samun karancin wannan wato za a yi sabanin da a gama kowa yana nan yayin da yake ko mun gane saboda har yanzu ba a bi ka'idar shari'a wajen treating din sabanin ba ka'idar sarrai ake bi da ka'idar shari'a ake bi to sai abin da ya faru da mutane a Makka da Madina shi zai faru sannan za su mai fara wa'azi mutum ne suka yi imani kaɗan ne amma da ya ci gaba da wa'azi ana ta ƙaruwa ana ta ƙaruwa domin abin da yake shine bayyana gaskiya haka da ya zo madina kafin ma ya zo da sun musulunta haka duk inda ake karantarwa ta gaskiya babu abin da zai ci gaba da faruwa illa bayyanar gaskiyar amma duk sanda ya zama karantarwa ko wa'azi jidali ne kawai wato a wane ya buga ne wane ya mayan mishi wato raddi da counter raddi da counter counter raddi da irin abin da aka aka saba kowa ya hau live video ya ce ga wani sako ko ga wata wasiƙa gaggawa ko ga wani open letter ga sunan ne musalahat iri daban-daban wanda in ka bi sai ka ga duka a ciki abin da ke ciki kawai shaci faɗi ne mafi yawa to wannan shi ya haifar da kaga saɓani in ya haifu to sai ƙara faɗi fiye da abin da aka san shi a da. Shi za ka da fara da farko, ai, inda aka riga aka yi saɓani a kawo to ba ran da za a ce babu shi. Amma akwai inda matakin ilimi ake, akwai ran da za a ce an fahimci shi. An fahimci shi da aka kowa ya san me zai yi. Allah sa mun gane wannan. Misali yanzu zama shi Yanzu zaman da ake a Najeriya, ai zaman saɓani ne. mabambantan al'adu, mabambantan ƙabilu, mabambantan addinai, mabambantan jinsi ko? Amma zuwa yanzu kowa ya fahimci matsayin junan shi, kowa ya san ina ya dosa, kowa ya san meye filosofinsa, meye priority ɗinsa, da aka shi za aka ci gaba da zama. So shi ne wannan shi ne an fahimci saɓani, an fahimci juna. Ba saɓanin bai mutu ba, mu ‘yan arewa mun san mu ‘yan arewa ne musulmai, ‘yan kudu sun san su ‘yan kudu ne mafiyansu kirista misali. ba mu zama ɗaya ba amma kowa ya fahimci junan shi da haka duk abin da za a yi za a yi ne bisa ka'idar wannan fahimta shine irin su wannan zonin ɗin da waye da rabon arziki saboda mun fahimci sabanin junanmu amma sabanin da ake na addini misali misali a cikin gidan musulunci irin sabanin ba a samun irin wannan kwatancen da ne na fahimta da haka sai kaga kullun in ya faru mas'ala wacce take mas'ala ce far'iyya in ta faru sai ta fita da tsanani da wanda zai taso da karatun misali yanzu karatun sallah da takalmi a garin nan ya ce dole sai an dinga irin yadda ake rigimar nan da halar rigimar da za ta fita da yawa saboda rigimar yanzu wani ma daga wani gari da shige ta ko kuma daga tsanai ɗauko takalmar shi ce sai ya zo masallacin shi ma ya sallah da abin da za a yi sai dai Allah ya kyauta bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah